تكتم الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون ولا تجد لك ترسلك كجلسها الذي أرسل إليك ولا تسوك تسوك أبديك وجود يعني الله كجلسها الذي تسلون الرسل في جلسها ولا تسوك ولا تسوك كجلسها ليك جلسنا نعت محمد سيكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم على هذه الجود تعلمون كل أنه سواجه الذي حق جلسها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذكروا مع أزواجهم واجبوا الصلاة بين الصلاة وآتوا الزكاة بعد الزكاة واركعوا للركوع مع الراكعين تعالى مع سير الركوع معناه تزول صلى مع المصلين تعالى مع سير صلى سير محمد عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتأخرت ونزل آية لا أمكن أن تفتح سوفا في علماء يجمع علماء يقول وكانوا يستمعون يقولون بما سوى لأن باين لمقتا تنزل المسلمين المسلمين اطلقوا وتنبت على دين محمد وعلى دين محمد فإنه لن يأتيك شيء أقول بكتان
أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتامرون الناس بالسوء والمتعلم بالجنة بالجنة للإيمان بالسلام إيمان بمحمد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وتنسون الرزق قال أنفسكم تساوون أي تسألون عن ذلك فلا تأمرون عرفا ولا تأمرون في يديها وأنتم فيه تتلون الكتاب من كل أبدا لله أي كذلك من التوراة وفيها الوعيد كل سنة من التوراة ومن يجرم العذاب على مخالفة القول بتتابع وفتاة على عملها أيدي أفلا تأكلون بفاعة فسدا سوءا إنكم مؤمنون أيكما فتجدون غداهم بينكم وفجر لكم الشيام محمد الاستفهامي الاستفهام الإنساني وتجل ولا تنسونا تبين لنا سماع نموذج جميل
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين وَالْعِلْمُ يَجْرِي أي أطلب المرونة يجري وهو على أمور مستعرضة للزوج غير قوي أي على هذا الدور للنفس الذي على ما تتروى الزاكين أبو الذي يتساكى أبو الذي فيه والصلاة لمثل مقولة صلى أخرجها يا جميع ويا غير ذاك بذكر أفضل من تعظيما للكلمة ما لسانها لسانها وفي الحديث يا أخوة في الحديث كان صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة إذا أخذ الله إذا كتب يده hanyar da zai iya gudanar da wannan damuwa ba da shi gaugawa ina salati zuwa sallah wakila an ce a a da kafaran sannan ne ne mun da yahudawa ne lamma atu an imani asharau yayi bazari ko kuni ya kare shi daga imani wa huwa bi asir da san shugabanci to kaza fa huwa ba ka musulmi da saboda yin hakuri wa huwa sabu shine azumi لأنه تكفي علمه يكسر يكسر شهوة إلى كل شهوة وأدعينا ذات شهوة اللون والصلاة ثم أنه يجب أن يتسلى نعم لأنها والصلاة يتسلى لأنها نجلة تقول بالأسبوع كما ذلك كم تتكي وتبريد تسلى كل من تكي إنها أي الصلاة صلاة لكبيرة من نوم إلا على الحاجين ba da harkar Allah ba to dukan ba sa shi kaji da ya gare su azadi ne masu nutsuwa ila sa'ad zuwa ga ubangiji الذين يظنون أنهم ملاقو أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون ما هو مثلا سورة وتسكي تكنكن سوى أنهم ملاقو ملاقو ربهم وأنهم على ubangiji da ibadi da hanyar gani kiyama wa annahu macewa su ranar suna masu komawa da ilaihi wa ga Allah da al'adar da al'adar bai dalil sai saka musu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ya bani isra'ila ya ku ya ne a kuku yahudawa ce ko kuru ku tuna nemati nema ta allah ya al'amfa da ku wanda zai yi daga gare ku to ku yi tuna da yin shukuru da yin godiya ya ha da yin da za a ci shi ne da rina wa ne ba ta kuma ku sani cewa na ci ta ku ai a ba ku ku bandan ku alal alamin ta talibai na duniya amma alimi ba ma ci taliban zamani ba wai cikin da farkon duniya hakan ce ba واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون wanda ku tsoron yawan ranar da in zaro la ta zira annan ku sai a rai ba za ta iya wadatar da wani abu a cikin wannan ranar da wata rai ko ya wani kiyama su ne ranar kiyama ولا تقبل صلاة تربيه شفاعة شفاعة في الصورة من هذا يتولى إليه أي ليس لها شفاعة شفاعة بعد سوى ذلك تقبل مثلا صلاة شفاعة don dalili ayat kuma su ba malala ne ta ce shi kenan ba mu da masu lelin wala yi masu adinan ko ba za ka fi farka ba da hada wannan rai kuma su kuwa wala yi saru kuma za a taimake su ba a yi abin hana su na azabin lai daga azaba Allah ba mu iya hana su da fata ma azaba Allah وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم wani kuru ku tuna ba kira ne ya zama ce na ku da muka tsere da ku ai a ba ku iyayen ku to wani kitabu wannan zance biyu wani kitabu biyu wato zance da wannan magana da ake wani ma ba da wani abu da zai zo bayan sa min mawjudina na yahudawa ne ke akwai ne shi zama da nabiyina a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana tuna musu jima'an ama da abinda Allah ya ni'ima ala ala ala abayin da iyayensu tazkiran dandirawa suna tawa da gare su bi ni'matin lahi da ni'ma Allah da yi da ala a gare su to dan ne yuri dan su imani to ya tsere da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna ya sumu na ku suna ɗanɗana muku su al'adabi da muna azaba aya sun ɗauka fi kananinsa ya zai runa azabar shi ne suna yayyanke abu na abu ƴaƴanku almauludina ƙananan yara da aka haifa wa ya sayu suna kyale suna wanzar da nisa'akum matanku likal haka ya faru ne likauli ba'da likahanati saboda zancen sashin yawa wato a bokaye da hukaci fir'auna suka zo suka faɗa masa lallai shi ne shike inna mawluda akwai wani yaro da za a yula da za a haifa shi bani isra'ila shi bani isra'ila su ne yahudawa to shi wannan yaro ya kuma sababa zai zama dalili ne da hadin da suka wato ga tafiyar mulki da shi ne annabi isa ke to sun nuna masu to sai ko shi wanda ko ba za a yi ba Allah kuma yake sai ayi wa fi zalikum al'azabi a cikin wannan azaba da aka yi muku awai idabu ko kuma wannan tsayarwa to akwai bala'un jarabawa ai islamu bala'i awai amu ko ko ne yawa ne ba cikin daga ubangiji ku shi ko bala'in ko ni'imar azimun mai girma
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون واذكروا قديسنا إذ فرقنا سنة متكيسة البحر كوني بكم أي بسببكم كدليل حتى دخلتموها كنت تلقوا جنا هاربين كنا ما تقولوا لنا أقولكم تجمعكم فرعون فأنجيناكم متكيسة كنا لبركة دجنيس دجمنا لبركة دجنيس وأدركنا مكم من أنت آل فرعون وأتوبتا من فرعون ما هو كان لك وأنتم كوفا من إسرائيل تنصرون كنا كله إلى ila istibaqil bahri zuwa hadewar mulki alayhi akan وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده من بعده وأنتم ظالمون wa in wa anna kutuna sadda muke alkawari muke alkawari da annabi Musa da alaihi wa adna wa duniha wa adna muke alkawari da annabi Musa 40 ne da kin ya je ya zauna kwana 40 ne azumi no wani saboda da mu bari a taurata a taura ba a yi na kiraya yayin karewa kwana 40 din nan ولتعبدوا يومي أيدي بهذه التوراة ثم اتخذتم الإجلال sannan bayan wannan abu da muka fuskance malaki adadin fara buɗe muku salihu wanda Musa ta zai kera muku shi ilaha madayin ubangiji ne ba shi ba ya tafiya Musa ai ba da hadi ba ya tafiya sai ilahi adina zuwa alƙawarin mu wa an kuntum zalimu kuna masu zalunta kanku yake dalilin saboda rukun malaki matsayin Allah duwa da yake dan dorawa ba ibada da ibada shi gairi mahallin ha ba inda ya dace a aje shi ba ما كنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ba mai mutu ba sun ba a fauna hankul kan da muke rangwale a gare ku ai ma hauna muka shafe da zuban mu da babbar ku min bani min bani ba shi da ke ce min bani ba shi da bayan haka ai a ce ta kaji bayan wannan rukun malaki Allah mun maku haka ne da Allah kun kocewa ku tasku ku a gode mai mata na ni'imar da muka yi alaikum gare ku وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا آتينا موسى الكتاب فلذلك متبعه موسى من ذاته أي التوراة التي فيها التوراة والفرقان التي فيها التوراة ما يلغي هذا هو تفسير الشيء هذا الدين اللي فسره shi ai mai rabewa ai alfaru ka mai rabewa bai da lahi tsakanin gaskiya wal batil da ƙarya wala halaka bai rabe tsakanin halal wala haram da haram domin ba ne ya zo muku ne kana da kuma cewa ku ta da nuna fasilu yana tsara da da shaya a sauran nan yana balani daga fasa وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wai da kada Musa tilkan da Musa ya ce da kauni ga mutanensa allazina waɗannan da abadan da suka bauta ma malaki yace masa ya kauni ya ku mutane na innakum ku dai zalakum anfusakum kun kan da su kawo saboda me duk da kada kuma da saboda rukun kuma laki ilahan Allah fasuhu ku duba labarin ku zuwa ga ubangijinku ai halikun mahalicinku a labarin ku magayin ku ai halikun wanda ya halice ku to ku duba min ibadati ni daga bautan shi wannan malaki to duba da za ku yi ba ku tudu an ku ta koyi to ku je ku kaka kawo ai ne ya kasu ne labari'un ne ya kasu da labari'un min kuma mujrima mai wanda yake bai yi laifi ba cikin ku to dai ya kasu mai laifi ta ji an kasu ban bayan yaron matsalakan mu kenan in sun yi laifi to su ba in da irin wannan ne to su je su kasa wanda ya yi laifi mu ko komai komai kasu komai kai ma Allah komai kai ma Allah in dai ka tuba da ka karkar zuciya to Allah ya yafe maka inna Allah لا يجوز أن يشرك به ويكفر ويكفر لما دون ذلك Allah baya ya ce mu mutum ya mutu yana shirka ko shi din mutum ya shirka in ya duba kafin mutuwa kafin wata alama ta mutuwa ta same shi to Allah zai yace mai a ta'ibu min zambi kamar da zan bada wanda yayi laifi ya duba ga Allah ga ja ga Allah kamar bai taɓa yin laifi bane to da ka duk girman zunubin ka kake yanke kauna na ta yasu ya rahmatullah kake yanke kauna daga rahmar ubangiji to duk girman laifin ka in dai arziki ya zo ma duk da ka tsakaraya ka tuba ka bari to shi kenan Allah ya yafe maka to ya tuba da ke mai adari ya faɗa wasu rubu taubaci annadam kai da na sani da ka faɗa ma wannan lamari sannan wani yaki mutum ya yi a da'ira har abada ba zai sake koma ma irin wannan zunubi ba har abada to shi ne shi ba idan ka tuba sallah kai sai shi ba kai ka kuka zuciya kai ko kitan kai ne ba kai ba zamani ne wanda sana'a musulunci ba aiki ne ita ba dan babu su suna aiki dan tana suna aiki dan da ba ta aiki ba za ta laifi a kama ka da shi ba to ga Allah ita tana na tana aiki ne dai ne ka aje ta to in mutum ya yi laifi wanda haji ya kama shi to ba yi mace ba kar ya ga ya banza ai ba lokacin addinin musulunci ba a addinin musulunci ba karanta qur'ani to Qur'anin hira ake yi shi ba ana fadin dokoki ba ko ubangiji bane to da haka Qur'anin nan yanda Allah ya saukar da shi a zamanin annabi yana tuni har yanzu sun zai su bai bai bai saki ba sai dai mutanen zamani su wata ne to da haka duk abin da yake haji ya waje ya waje su haji a zamanin annabi to har yanzu yana ba a taɓa wani gyaran tsarin mulkin dokar addinin musulunci malamai suka rika ce ai a rage wannan abin bai dayi ma wannan zama wannan zama ne mutane wannan zama ne yi masa kari to shi Allah da ya saukar da Qur'ani a zamanin Annabi daban ne da Allah yanzu eh to ai bai san cewa zai hadisi masu rauni ba amma da yau suna ce ta yau ma kalu akabatu lakum dinakum yau na tuka muku addini wa atmamtu alaykum ni'mati na tuka muku ni'mata wala da yake lakum al-islam dinan to ba bayan wani musulmi bayan musulmi bai yi da wani addini ba to kuma annabi ya faɗa innal halala bayyin wa innal harama bayyin babu abinda Allah bai yi bayani cewa shi haram bane babu abinda Allah bai yi bayani cewa shi halal bane to kuma ranar hajjin karshe da annabi ya ce na iya bayan Allah na iya sabon da Allah ya muku shaida na iya sabon Allah na faɗa abin da Allah ya koyi akwai abin da Allah ya koyi babban ba a zuciya na da iya kenan to tun daga nan ba wani wata magana cewa a ce sabuwar doka ta zo yau wata sabuwar farilla ta samu ko ko yau wata sabuwar haram ta samu dan a zamanin annabin nan wadda ce ta bayyana a wannan lokacin ita ce har yanzu to kuma qur'anin nan da ake karanta wanda yake kan rubuce nan har yanzu ko nun guda ba a yi karabi da aka ce ayi wannan nun guda ta ta yi tsaya da haka a cire ka ko a ce a tare da ka da ka cire nun guda masanin qur'ani zai ce nan nun guda ne da ka cire ba masanin qur'ani zai ce ai ba ce nan wani kaga dan wato ubangiji din nan da yake da ya sauka da Qur'ani nan ya hana wani girgiza wai ya nuna mana to kan nan ta Allah wanda suka ji nan mata ji ka ji musulunci a cikin Qur'ani yadda Qur'anin nan bai canza ba to tana na ayar ba ta canza ba to da kan kai sabon Allah da zai ba haji to ka sani in bai maka ba to Allah zai maka gobe kiyama to amma da nesa kai ta tuba kana istighfari kana kuka da hawaye kai kuka ta zuciya gare ka kai kukan hawaye kai kukan zuciya da tsakanin da Allah ta tuba ne to Allah ana sa da ubangiji ya ji maka dan da haka ta kamanta wata ta zo ta ce ma annabi ya rasulullahi nayi zina sai kamar bai ji ta ba ka bayyana da haji ya rasulullahi nayi zina sai kaman bai cika ba na zo a kai mata hadisi saboda tsoron da ubangiji sai annabi ce wai ba ta da hankali ne hala sai da hankali ne ko ne sai da na dan ta bai riya ta dauki shi sai annabi ya ce to kije ki goyen ki har ya haifa halci haife shi in kin haihu sai ki zuwa kai miki da haji ba ta guje ba tana zo ma annabi wallahi wai da annabi yana so ne dai ya tausaya mata kare kuma ya kare abin nan dan a gore saboda Allah mai rahama ne take ta zai buga mata ubangiji ta to da ga sai buga mata ubangiji ta Allah babu mamaki bane kakka yanka kauna Allah zai gafarta maka wannan hajjin ba za ta yi ma da shi ba saboda me dama ai ana yin shi ne dan kayyade zuciyar mai sako da aka rahama ce ga ubangiji mu a zamanin mu in kai ne shi sai ka tuba tsakaninka da Allah sai ka je wurin wani annabi in ma bukata ce gare ka ka je tsakaninka da Allah ka Allah ya masa da Allah ya masa da in ya so ya karba maka in ya so ya gade amma da ya so ne cewa zai karba zai ba zai bai alƙawarin ta zai karba wanda ya rika Allah mutum ka ce ya rab ya ubangiji Allah zai ce me kake so bawa na kai ta fadin bukatunka kai ta fadin bukatunka idan Allah ya so ya baka su a lokacin sai ya baka in bai shirya lokacin da zai baka ne ba ya sa ta roƙe shi ana so ne kila addu'a ta sai ta kai adadin kaza ba ka da tsarkin da yake da karo kayan da baka to sai ya tura ma abu kafin lokacin kai ta roƙo Allah a dinga faɗa ma da kai san su san abin da kai ta roƙo Allah har lokacin ya sai ga Allah ya saba adadin bukatu da ake so kai ta yi ta ko ko a kai ma Allah zai yi kuma yana son ka bai kaddaro ka cewa za ta shiga cikin mota ba to amma kuma kai da shi da zai iya kai kanka to sai a jefa ma san wata bukata a ranka ka je kai karo ba Allah kai karo ba Allah kai karo ba Allah kana dabtawa kai ka ta ayi kai kai sai ga to sai shiru baka ji baka baka ji ba ayi ba a'a Allah ne ya yi so ta wannan ibada ta ba za ta isa ya yi ba amma wannan roƙo Allah da kai ta dalilin sa sai a yaƙi ma wannan zulmi da kai ya tura ga aljanna kai kana ganin ka roƙi Allah Allah ya ansa ba Allah ba haka yake Allah ya ansa ko ko a salihi ne kai amma akwai wata babbar kyauta da Allah yake so ba ta a gobe kiyama amma duk dublan ibadunka da ayyukan akana alkhairi in ka yi su ba za ta ba ka wannan kyauta ba kuma Allah ya yi da ya yi da zai ba ka ita to sai a jefa ma san wani abu sai kai karo ba Allah kai karo ba Allah ka dauko wannan izini ka ga wannan yake da ba ka da wata bukata ba ma ta fara da ina da addu'a kana to sai a je ma ma wannan bukata kai dai kai dai sai ka ji adadin da Allah ke so a gane ka gobe kiyama tana ganin ba karba ba sai ga ce addu'a na abu kaza da nabi san abu kaza da nabi ba ma a zuciya kai ta roƙo na da ismi da za ka roƙe da kaza ka rage to ka ga bin sai ka rage sai a don kuro a yi maka har abada in dai ka bi ka'idar roƙon Allah to Allah ba zai ba za ka roƙi Allah ya karba ba akwai sharuɗan karban roƙon addu'a na farko dai ka nisanci haram karka ci haram karka sha haram karka aikata haram to yi wannan babban makamin roƙon babban makamin ne na karban addu'a to in ka nisanci haram to sannan a san da kake roƙon Allah ya zan zuciyarka ba ta hangen wani abu Allah kawai kake karɓa bayan haka nan ka daga hannuwanka kana roƙon ubangiji kana kaskantar da kai to na ƙarshe kakka yanke ƙauna kaga kamar ba za a karba ba to sannan kuma kakka ji da gaugawa yanzu yanzu nan kai dole sai Allah to kai ka halice Allah ko Allah ya halice ka kai ya kamata kai abin da Allah ke so ko ba Allah ne ma abin da kake so to da haka sai ka roƙa kai dai to idan kai waɗannan insha Allah babu abin da za ka roƙi Allah Allah ya ba ka sai ko in wannan abin ba alkhairi ya gare ka ba to sai Allah ya musanya ma abin da yake wanda yake shi kai baka san cewa Allah ya karɓa ta ka ba to kuma sannan ka duba a gani kai wane ne in batin albarka alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ba ka dama ka tunkari fa da Allah aka roƙe shi ka ji fa a ganin Musa manzo ne ulul azmi ne ya roki Allah annabin Allah na cewa amin yana roƙa Allah annabin Allah na amin hatta kai fada ubayi ce kadu bi bada a wata da'awa da'awa kuma ku ji ka ta ta kai za su roki Allah ka ji fara ta ce ka ji an karba sai dai kai ka gaji kawai mata izaba ba ta ba to amma fili Allah ya ce masu kadu ji ba da wasu ba ku ji da wasu kuma ku ji an karɓa zuwa to amma ka ji ba Allah ya faɗi ya ji an karɓa zuwa amma ijaba ba ta bayyana sai da shekara arba'in to kai wai kawai da ka dace da izul abdu izul maliki to girma annabi ya sa kawai da ka shiga wannan sai ce ka an ba ka kawai Thank you. نعم كيف تعالى بكيف يوم تقول ما كيف الكلمة فتوبوا إلى بارئكم ku duba zuwa ga mahaliccinku ai khaliqukum mahaliccinku min ibadati daga bautan wannan maraki da kai ku kunci ba ka tulo an fata ku ku jauka ta kawuna ai ne ya kasu ne da bari'u minkum al-mujrima duk wanda zai yi laifi ba to zai kasa dan uwan shi ne laifi shine karɓar tuba in ba haka ba ko da ku da su duka za a halaka ku zalikum ai alqatlu kashin nan da muka ce ku yi khairu lakum shi yi muku kabbuci shi ya biye gare ku inda rasul da barin mu a wajen mahalice ku shi ya sa fa waffaka ku sai ya bile ya gadar da ku li fi'li zalika da aikata haka dalili kuwa wa arsala alaikum sahabatan sai ya samo wata girgije sauda'a mai duhu li la yubsiru li la yubsira ba'dukum ba'dan daga dankan tashin ku ya ga kun tashi kai rahamu sai tausayi ya taso mace za ka za ka kago duhu kamar irin lokacin magriba haka kafin isha'i kai ai za ka yi ganin alamun mutum amma ko ba za ka gane mutum to irin wannan aka fafo masu suka dinga sauke kawo na yan uwan sai da aka ga wasu mutum dubu saba'in hatta ku dila ne ku har sai da aka ga daga cikin ku na hawa saba'in a kan wajen dubu saba'in to da kuka yi haka fasaba alaikum sai Allah ya kasu ku inna wutu ubangiji huwa tawwabu shine tarbar tuba ne arrahim mai jin kai ne wa in qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan fa akhadhatkum as-sayhatu wa antum tanzurun duk da barkatar da balo isra'ila ne suka yi ma Allah Allah yake tuna ma ba yahudawan zamanin annabi dan su san cewa an wata abin da suke yi kuma an sa abin da iyayen su kai na'am wa yar kuntum tunatan da kuka ce wa kada karatum an hali kun fita ma Musa tare da Annabi Musa kun fita li ta'tadi dan zuwa yankan hangari ila Allah zuwa ga Allah min ibadati lidin na bautar gunki na bautar malaki da akai wai wai yankan zuwa yankan hangari da samu dai kuma waje ai a samu gafara kuma waje neman gafara aka sake sabko wani dole wasami'tu kalamu lokacin zancen wato ubangiji sai Allah ya dan bude hidaji wannan da annabi Musa ya zaba din nan ya tafi da su to suna da aka fara magana da Allah ya fara magana da annabi Musa ya ka dan yayi musu hidaji sai suka dan wadansu murya wata murya ta Allah to me ya kamata su yi hukune da Allah jama'a annabi sai mu ta alhamdulillah Allah ya zabe mu yau ga mu da magana Allah eh ai mu arziki ya ta ne a yasu yasu su ga ce a su in dai Allah ne gaske ne ya yi doyi a can da kuka ji magana Allah sai kuka ce ya Musa ya kai Musa lan nuni na naka mu ba za mu yarda da kai ba ba mu gama yarda da kai ba ha ta nara ta hajara ta sai mun ga Allah sai mun ga Allah fili iya nan ganin ido ido muke ganin ka mu ga Allah sannan za mu gama yarda da kai suna faɗin haka kuwa ba ka da su kuma sai ka kun manta su kuduna kuna faɗa haka sai tsawa ta same ku fa mutum kuka mutu duka ku wa antum tazuruna kuna ganin ma hatta duka abin da ya saukan muku فبعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم سنة muka tada ku ahyaynakum muka raya ku min ba'da mawtikum bayan mutuwaku mun maku haka ne la'alakum ko cewa kun kasu ko a gode na ni'imata na ni'imomin ni'imar da muka yi muku bi zalika da wannan kayawa da muka yi muku وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا سمك إن وجهك على جماعة الكبير عليكم أعطوكم ai da nan na ku suka suke ta suka da hali da yake a baki da mara sauri muka suke ta suka da hali da su daga zafin rana ke ji a kada su cikin ɗayan wadin wa anzalna muka saukar da almanna darbaz darbazuma wasalwa wato darba wasalwa da ya'yan da zabaru alaikum gare ku ai umar da an da dinin su ne ƴaƴan tantabaru wa tsayru sumani ai wato su ne darba wa tsayru sumani sumana wato da wani tsuntsu da ake ce masa tsayru sumana to ba ƴaƴan tantabaru bane a sun yi kama da ƴaƴan tantabaru ne yasa malamu suke fassara su da wato tantabaru to bisa hadisin ne sumana ba summa ba wal kasbi ko bisa hadisin wato suman ko ko sumana ko ko suman wa kunna muka ce kulu ku ci min tayyibati da dada dan mara rakanakum abinda muka ba ku la tajahu duk wato a lokacin da suke kaimuwa ina su da suka taba Allah yasa su cikin kaimuwa yadda biya ce kadan amma sai su kwaci wani kamar za ce da tsakanin dan dima da mashika ina magana ta yi wuri a nan wurin to sai tafiya kamar tsakanin dan dima ne da mashika amma ya suka kama tafiya tsawon bon sai sun kai faduwa rana suna kai faduwa rana bari mu tsaya mu huta a kwanta a bacci gobe da safiya na yi sai su ga su a dan dima to haka suka yi sai har shekara arba'in a cikin wannan sai wannan Allah ya tabbara annabi Haruna Allah ya tabbara annabi Musa to arzikin da ya shafe su na annabi Musa laifi suka yi Allah ya sanya masu wannan tsaimuwa amma duk da haka Allah ya tsere masu wahalar zafin rana Allah sai kawo jirgin da duk inda za su je ba su jin rana kamar irin da gabi na dai kaga irin yadda ake dan sakin inuwa girgije haka ai ga akwai daɗi a lokacin to haka aka yi masu sannan kayan su ba su dauka kwarkwata ba ta kamu bayan rashin daukan kaya bayan rashin kwarkwata sannan aka ce da yamma ta yi to aje kwano kowane ya wanke kwano ya je ya aje kawai da ya aje ya ta dan je dan ba da baya zuwa wani harkokin yana dawowa zai ga kwanan nan cike da nama gyare dai ba ka zo da ba dan yi ba sai ga wannan ina neman tafale ba an gyaro ta daga fada ubangiji sannan zuma an ta ruwan zuma ne ba taki ba komi ku ci ku sha amma duk wanda ya ci ya je ya zubar haka aka zaɓi musu kan wanda ya ce wai aje dan gobe kafin na ubangiji ya zo kila na tashi da yima ina da olga bari ma in ji in ci almaza in ci kafin ya zo to aka ce kan wanda ya aje kan wanda ya aje amma da yake matiyata ne za ka samu ɗan suka kama ajewa to da gaji wannan za ka yanki sakowa baki ɗaya ka ba su da arziki fata la tattakhiru kada ku yadda ku aje wai zuwa gobe amma fa kafarin ne mata suka butulce mu wannan ni'ima wa ta faru ta kama ajewa saboda ya nan za ka yanke daga basu وما ظلمنا الا كيف ذلك سوى ذلك من ذلك ما ولكن كانوا انفسهم iya ka sun zalunci ta zalunci nan bai ba to wa suka wa zai shiga cikin damuwa to shine azibin da sun ci Allah da komai ba la'anna wa ba'dan dan musiban zalunci na alaihim akan su zai tsaya وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وغدوا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حصة غفر لكم خطاياكم وسنزيد المهتدين وإذا كنا تنسلنا مكتنا وغبنوا إسرائيل كادوا في شرع أربعين cikin horo suna gidan yari dan kamar gidan yari Allah ya kace me ya kamata su zo da kariyayyar zuciya ina ya mata ya suke kare kan hikai Tilatan da muka ce masu ba da kurujin bayan zuwa su minati daga ɗaimuwa, kudu kudu halayen kareta, ku shiga wannan gari wanda kuka yi wa shekara arba'in kuna son ku shiga ku samu dama ba, to yau an ɗauke hijabi ku wuce. To amma in za ku shiga alkariyar, to ba haka kawai muke so ku shiga ba. Ita bayan da shi ne baitul maqdis ita ce baitul maqdis maza wato kudus aw ariha ko ku ariha to sai muka ce to ku shige ta fa kuluna ha in kun je za ku ci za ku ci abinci ku ci abin da kuke so a cikin ta haihu sai ku sai da kuke so ragadan ga sunan yalwace ba magana sai ka ba da su kaji ba abin da Allah ya ba ai wace abai wasila da su ba tarewa ce sai ka biya to amma wani kulul baba in za ku shiga kowannan ku shiga ita ai baba ko ba alƙare nan sujada kuna masu dukawa kuna dukawa galare bi ma'ana zuciya ku ta kare kenan mun san zuciya ku ta kare to shi kenan komai zai gyaru to ku shiga a haka nan muna amina kuna masu dukawa to wai wa kulu sannan ku ce matsalatuna matsalar mu ga gare ka Allah ke fatoni sai yadda zunubi da laifi da muka yi muka yi kaza muka yi kaza to yau Allah ya yafe mana kun ji iyaka abin da ake so su yi kenan amma da ba su da arziki ba su yi ba ai an su hada asali yadda hadaya na kurakuran mu Allah daga barin mu to ku yi haka na gazir na ku za mu gafarta mu hadaya ku dai ku sannan wata nasibin mu'minina mai kashi da masu kyautatawa da sa'ati da biyayya mu tsara musu sawaban lada
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يكفرون الذين ظلموا ولنن تسكي ذلك تسكي ذلك منهم نبنو إسرائيل فبدل سيبتك متن قولا وللا غير الذي قيل لهم ما ولا تسمى ba an ce masu hibbatun ba ƙulu hibbatun to ga iyakar ta gani hibba kar yadda da ni shi kadai muke so ku ce a rage ce ba kare da ke habbatun baya Allah baya Allah shi tare da a cikin aya cikin sojiyar ko alka cikin konarta wadahadu su zaga a cikin jigo sun suka shiga da suka shiga kowannan ya zahabu nan ala'asani suna jan gindi suna jan gindi za ta suka shiga ta zama da bai da ɗan iska wanda aka ce ya shiga yana dukawa irin duka ta da daji a shi bai da sai dai zauna ya rika jan jiri shi ke nan bayan zanna sai muka saukar da rijizan azaba alal ladina zalamu akan waɗannan da suka yi zalunci ai tsa'una muka sako musu alloba ta dinga ta dinga zubar da su kasa kamar yadda corona ta zubar da su ai da corona da suka kirkiro zuwa ta zubar to sai za a ba su gudu tana kuma Allah Allah na mai masu daga sama ba jama kanu saboda abin da zai kasance ya sukuna wato saboda dalilin fasikancin da suka yi ai dai sabar da su tsihim saboda dalilin fasikancin su ai kurujin dalilin kusantu an salifati gaban gaban zai ubangiji ba halaka ne mu fi sa'atin a sa'a guda ma'ana awa ɗaya aka samu wata wata su daga cikin sab'una alfan wato wajen mutum dubu suka mutu a awa guda awa kala kuma ko kusa da dubu ɗin وإذ استفتى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض
واذكرنا إذ استسقى موسى سيد موسى يلي نسايوا أي طلب السقيا يلي نسايوا لكونه كمتانسا وقد أتى سوى حقيقة تنكشي تجي أتى تجي تكتم ونكشي جدا منك وقلنا سيدنا سيدنا موسى إذن إذن يبقوا جاء ذاك السندك فبجاء على حجر جوتي to shi dutsen nan wa huwa alladhi farra bi sawti shi ne dutsen nan da ya taba gudu da kayan ba ya zo wata nan mazun Isra'ila ba cikin hajjorin jannu da iya jejen su annabi Musa baya sun ya je wanka kaga kamar da ka karkarun wannan lokacin mutum zai ga an akwai tamki ba hanya kai katon banza ya dure yana wanka ana jika ana gaske da komai to irin su banu Isra'ila din ana wanka a rafi ana tsanya shi annabin Allah ai ba zai yayi irin aikin jahilai ba kawai sai ya ware je can inda ba kowa sai su ba ta aiki wanka sai suka ce a wanda ya sa Musa zai shiga cikin mutane na wanka ne me yasa Musa zai yi mu zai shiga sai zuwa yadda mutane ke wanka ya rika wanka cikin jama'a sai waɗanda suka ce ai kayan maza ke gare wai wa ba na ke gare ka ji annabi Allah ba ya ce to yana da to idan ka san jarabawa ta ubangiji annabin Allah ne ka san me ya kamata Allah ya kare shi yake kawai dan Allah ya nuna masa jarabin Musa ya je ya tude ya tsora kayan sa kan wani dutse ya fara zuba ruwa kawai sai ga dutsen nan ya ja kayan shi ya yi gaba da shi annabi Musa ko ya ce ta daga bansa ya dutse kaya na ya dutse kaya na dutsen nan bai tsaya ba da kayan annabi Musa sai tsakiyar banu Isra'ila annabi Allah ya annabi Allah ne Allah ya ma'aka kai ya wani mala'ikin da muka hankali ke tashi annabi Allah bane kuntu yau kowa wanda ma kai kai almajira kai ba da eh so annabi Allah Allah ya jaje kai cikin da ba cikin gari yana hutu wai dan Allah ya kuka da shi ya nuna cewa mu mutane da suke zuwa ga wasu gwaiwa su gare su to ba ya da gwaiwa ku duba ku gani dan Allah zai yi ne da shi da wannan hanya to jarabawa ce kawai to da jarabawa ce zo ma an kana da rabo kai imani kamar ma Allah ta yi kawai na'am to yadda farra da farra da sauki yadda da ya gudu da tunaninsa to shi wannan dutse habibun mara nauyi ne murabban ko murabba'i ne bai kutuwa hudu ne ko kwana karatu da girman da makirman kan mutum to kuma rubabu wannan san san kace duka ruham au ka zani ko ko gesu wa zai duka nan mara kanki to sai fara rabo sai biki wannan dutse fam fajara isna ta asrata aynan sai goma sha biyu na idanun ruwa ta kukkugo minu daga ruwa daga wannan dutse da adadin asbahi adadin kabilun wato yahudawa yahudawa kabila goma sha biyu ne ba yayin yakubu bane ga annabi yakubu ya nau gare su maza goma daji inni ra'aytu ahada ashara kawkaban ma'ana mu isa amnai annabi yusuf ya mata haka ba inni ra'aytu ahada ashara kawkaban ai yan uwan su ne taurarin nan guda goma sha daya to waye ne kai to adadin Allah wai dai kai kima dai ta hauki kowace kabila aka ga hanyar sarwa kowace kabila ga hanyar sarwa kowace kabila ga hanyar sarwa dan ka jayayya ne ta abin nan dole Allah bai da dole amma wallahi dole Allah ya ci da barda da Yahudawa ji yadda Allah yake musu ni'ima su murje ya mayar su murje ya mayar su murje eh amma bai bari ba kada ne ma kullu unatin kowane jama'a ai sai da jiro kowane kabila daga cikin su ya tabbata da babu mataye su to sai asalin sabbi jika ai ji ya ba ya'yan ai su waɗanda ya'yan annabi yakub suka haifa ai jikoki ne kenan ga yakub ko to shine to sai aka dauke shi kabila kowace kabila saboda yawan ai mauli a tarbihim wato maulin kansu fala yasu fala yasrukun fi gairu wanda ba su ba ba zai tariya da su aure ta wa kunna lahum kace kulu ku ci wasrabu ku ta min rizqi Allah daga arzikin Allah amma wala ta sauƙaƙe balad al-aski kaza musulmi kuna masu yawaye kuna masu yata Allah na'am وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت له من بقلها وقفائها وقومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو عدلين الذي هو خير اهدوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغلب من الله ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين بغير الحق ذلك بما أتاهم وكانوا يعتدون وإذا قلتم كلنا سألهم كشيء يا موسى يا نبي موسى وتكتب lan nasira ala alin wahidin sai mu ba mu ya dawo dawama hakuri cin abinci kala guda mu a ce kullum a duk nama da zuma kullum nama da zuma to mu ya ishe ai nau'in minu nawa wato nau'i da gare shi wa huwa al-mannu shine ruwan zuma wasalwa da yayin sula dan haka mu fadu lana rabbaka ka roƙa mana ubangiji mu kawai ubangiji ka ya furri lana shay'an ya fitan mana da wani ya fitan mana da wani abu min ma tun bitul ardu na abin da zai tsiro da kasa ta ji wanda Allah ya yi da haka waya mai ya yi tsawon noma iya kai ka wanke fare da ka aje a ta ji ta awa sai ka ji ka tantu kasa sannan ka samu abu fado da na rabbaka ka roƙa mana ubangijin ka ya furin da na ya fita mana da sai a wani abin da matin duk al'arzu na abin da kasa take sarauwa mina min bakar ya fi ne mabukuranta wajen sa'iha da wato abubuwan da abin da ya shafi abin da ake ci ɗanye wa koda wato dumanta kamar me yake da suna juma dai juma annabi akwai juma ya ake kuma juma annabi ko to hausa zamfara suna cin kullu kullu tausi gare daji gare ana tashi da da kuli yake da an ga ba shi da ana hada shi da kuli to shine ku shine ke sa'u da da shi da dango to ka tafi da bada da irin dangin a doma ko kuma kadewa duk dangin sai aiki da yi to ka fi zama da dangin kadewa kadewa ita ce za ta fi zuma ita za ta fi na'am wa koda da da da alkamarta ko kuma tafarnuwarta wa adadi hada hada sirta wa matala hada albasarta kare nan Musa sai Musa ya ce amma da shi wa wa a tattar ne nuna fa bi musayar alladhi huwa adna abin da yake mafi wulakanci lillazi huwa khairu da abin da yake Allah ya babu wanda yake shine mafi alkhairi aya ta mafi daukaka aya ta ku kuna wuya ku a cikin kayan banza wanda da idan musayar zuba da ɗan sira to tunda kun mata babu amma suka ci an yarda ku dawo daga abin da Allah Musa yake kiran su da gare su fada Allah shi ne sai roƙi Allah ta'ala mu dauki fa kala ta'ala to bai yi ce to shikenan sai sai ku ku sauka yisran wani dini min al-abdan daga jirani fa inna lakum fihi ma ta'tu akin za ku samu abin da kuka roƙa din min al-nabati na ya tare wa dalika ai dai aka sanya azzalatu wulatanci a dai akan tun daga sallah Allah ya ji ma musu kifa ta wulatanci duk girman ba kai hude duk Allah ya hude zai wuce ya tabuwa da zai wuce shar daga jerawan da kada kansa da mai kudin sa ba sai da wuce shar da sauka wani iya kai wanda ake cewa sai in an girma ne an yi kalli a sakwai Yeah.
wal hawali da wulakanci wal maskanci da dai wulakanci ai asarin fakar shi ne alama ta talauci duk yadda suke duk kudin su ba za ka gaba ba za ka alama kudi a tare da su ba min sukuni na talauci wal kashi da tabewa fahiya ita wannan alama da zai hude lazimatu lizumta take lauzare inda bai hude to za ka ga su ba talauci wayan kanu agniya ko da ko sun zama masu kuɗi luzuma dirhami irin luzuma dirhami almadrud wanda aka kera lissa kafi ga abin da aka sa aka kera zanen to ka da kuɗi da zane to yadda kuɗi ba za su rubuta zane ba su bai wuri ba zai rubuta alamun wulakanci ba wa ba'un sun koma sun komo daga zagin da hujji min Allah da Allah zalika ay asar sanya masu wannan wannan wulakanci wal gadabu da hushi bi annahu saboda su ai duka wannan dan su kanu sun karance ya kuburu suna kafin cewa ne da ayatin lahi da ayoyin Allah wa yakatuluna nabiyina kuma suna kan annaba Allah tabakariya kuma annabi ya kariya ta maka ji su kai waya haya da ne da kuma kake su kai bigairin haƙi ba da wani gaske ba da wani haƙi zulma shan zalunci zalika to wannan ya bari ne ma a kan saboda safan da suka yi wa kalin kudin su ce ya ji suna zarta iyaka ai ta jawo suna da suna tsallake iyaka cikin ma'ajin sabo sabe sabe na wa kurza ya mai ne ya wata rabu ya mai ne tashi ne tashi ne tashi الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر
إن الذين آمنوا وأن تلك إيماني من أنبياء النبوة min kablu wanda suka gabatu wanda suka hadu da wanda suka dawo daga barin saba Allah hum yahudu asalin sunan yahudu kenan amma na da suka ce hudna inna hudna ba tun su ce sun tuba ba to sai za ka kira su yahudu wannan kuma ya ruwaya aka ce a saboda baban kakansu ko ko baban su a dan annabi yakubu yahuda a wata ruwaya yahuda to daga yahuda din nan ya'yan ne su ne za ka mai da su yahudu wannan tsara da turawa wanda shi da sadi'awa to su sadi'awa sa'ifatun waɗanda yanki ne mina da yahudu na yahudu au ko ko ne na wannan tsara ko kuma wani yanki ne na nasara to man amana minhum billahi duk wanda ya yi imani cikin su da Allah wal yawmil akhir da rana na karshe shi zama ne da shi na azaba da annabin mu wa da salihan ne aiki mai kyau aiki da riyaji da daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala wa ma'azul qawmi to la dan ya tabbata gare ayi tawabu amali la da ayyukansu inda rajul za su same shi wajen ubangijin su wala khawfun alaihim ko ba tsoro a gare su ranar kiyama kuma su ko wala ya zanuna ba za su yi bakin ciki ba na'am
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكرتنا إلى أن أتتك من مكرك ميثاقكم على قولكم ai ahadakum alqawlanku bil amali ai ahadakum alqawlanku bil amali da yin aiki bima zai ba da abin da ke cikin taura wato a lokacin da kadara fa ana mun daga a tura dutse ko kafin bincikin ai ita ta la'ana wa dun dun ko ji min asali tun daga kalsan tun daga tutan ce muka daga ta a nan zuwa kan ku lamma bai ki yayi da kuka kiro kuka ki kabura ta ba a taura da nan Musa ya rubuta da taura saboda wahalhalun dokokin da ke cikin da suka ci aiki da ita to Allah ya ce lalle shi aiki da ita ko kuma a halaka su sai Allah ya tsarkako wani dutse ya kuma Jibril ya tsarkako wani dutse sai masa inuwa ko dai ku karbi a taura ko a dutse dole haka da karbe ta خذوا وقلنا ملك خذوا كلمة علينا وأظن هو ما خذوه وجه الزكاة أي وجه الزكاة وجه هذا المكان واذكروا سنة قتياي ما في أبدا كثيرا للعمل الذي أيتي به لكي وكن هذا لا لكم حقيقة كتبتكم باب الصوران النار وجه أو المعازي كوكوتا تساعدين ثم توليتم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم توليتم سنة كوكا تجري من بعد ذلك الإنسان بيان وما القول عن الطاعة كوكا تجري لغير الدنيا فلولا فضل الله إما كفل لكم بنجي إليه عليكم أغريكم ورحمته درامة لكم غريكم في التوبة دعائكم أرضك ينتوبا أو تأخير العذاب ko jinkirta azaba gare ku har sai gobe kiyama to la kuntum da kun kasance min al-khatirin cikin halakku ولقد علمتم الذين عتدوا في القدس السبت فقلنا لهم كونوا قردة
ولقد علمتم والله kun sani ai a rabu kun san annabi na wannan da sai ta dawo wato suka yi cikin ai ta dawo na da suka tsallake iyaka ne ko cikin ku fitar da rana asabar da sai da sabaki da wato kamun kifi farautar kifi da suka yi alhali wa kanna hailamu alhali mun hana su an gare su ranar asabar wa kuma ahadu ailata su ne yahudawan aila babban lalan muka ce ba suka yi da suka ce jan umarnin mu suka je suka yi sunnar babban lalan su muka ce musu kunu ku zama kiradatan birai kasirin abin nisanta ai mu ba ajin abin nisanta fata kuwa suka ko zama birai wa ala kun ta halaka ba da talatata ayyamin bayan kwana uku فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين maja'alna muka sanya ta ai tilka hukumar da wannan hukuma azaba hukunci da muka yi muka sanya ta muka sanya ta na kala lura ai ibrahim da zama wa'azi mai lura wa mana asar mai hani ne ne fitabi daga hai haima ne ta da ma'ajiru irin abin da suka aikata lima bayna yadayha ga wanda suke a zamanin su tare da su wa ma kalfa da wanda zai zo bayan su ai dai da kuma da shi fi zamanaha zama zai zama wa'azi ga al'ummomin da ke cikin zamanin da wa ba da da wata za ta zo bayan ta wa mawidatan kuma wa'azi ya zama wa'azi ne da mutaki daga lil mutakina ga masu masu jin tsoron Allah ubangiji ko su an kebance masu amsa masu tsoron ubangiji ne da suke da ambato ga nan dan su masu tsoron Allah al-muntakuna sune masu yin amfani da hada wa'azi بخلاف موسى قال ونوح وإذ قالهم لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إذ قال موسى واذكرتنا إذ قال موسى صلى الله موسى يأتي لقومه كمتاننسا وقد قتل لهم كثير كما الحال حقيقة أن كثير ولتسجي قليل لا يدرى بعض الكافر قوة إلى وسألوا سيدنا رسول موسى أن يدعو الله يرجو بلده سول فيه وأن مسلم بطن مسلم يجوز يعني كمينا أبدا يجوز ذلك to sai muka roƙi Allah da Musa ya roƙa masa Allah lallai sai ya bayyana da wanda ya kashe wanda ya kashe wannan mutum an yi bayyana ubangiji ya bayyana da nan gare su bada abu sai Musa ya roƙi Allah inda na jawabu da Musa ya yi ma gwado Isra'ila ubangiji ya mutu yana horon ku an tarba ku yanka bakaratan wata saniya ƙarin sai su ta a tattalin zaura kuma muna ma zaɓe da muka roƙe ku kuma na taɓa yin kana wasa da mu ai ma zuwa da abin wasa da hankali ne ai da shi kuna dan ka karba mana da misali dan sai ba mu hanta da misali zalika da misali haka cewa muke karo ka mana Allah Allah ya bayyana wanda yake ce me muku ka ce na roka Allah zai bayyana shi sai ka ce mu je mu yanka kana da ne da dani ya da neman wanda yake son kai kada sai ce a'udhu billahi ina neman Allah dani ina ana kula daga in kada sai min jahili cikin jahilai ay al mutahadin ma sai kirki falamma alimu ya yi da sani Allah cewa yan san tarihin nan azumin dole ne kalu sai suka ce alu ana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بسر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادعو لنا ذلك روكا منا ربك وبنجدنك يبين لنا يدي قال من بيان ما هي وهي أولا ثانية تكني أي ما تنها يا شكرون تكني قال موسى بن موسى إنه shi dai ai da ubangiji ya kula yana cewa ina idris saniyan nan bakaratu saniya ce labarin ba tsohuwa ba wala dikirin ba kuma yarinya ba awalin bai da zalika tana tsakiya tsakanin tsohuwa da yaran shi ai almazkur wannan abun an bato mina sunnaini na shekarun nan guda biyu shekarun tsohuwa da shekarun yaran shi to ita ce fa fa'alu ma tun da ka abin da ya kamata da ku ku je ku aikata abin da aka umurce ku ku yi da cikin zabiha shine yanka قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطر لونها تسر الناظرين kala da kalun ona na rabbaka sai suka sake cewa ya buta ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ya dai kara ya mana bayanin ma launin ya launin wannan sale ta ce kala sai ubangiji ya ce sai Musa ya ce ina wuce ubangiji ya kudu yana cewa ina haifi saniya nan bakaratun sana ya ce safra'u mai fatikafi fa'idun launa ko mai matuƙar launin ta mai matuƙar fatikafi tasurrun nadiya tana faranta ran masu ganin ta duk wanda ya kallo ila ya zuwa gare ta to zai ji daɗi zai mutuna saboda kanta ai ko da ba tana za ta furke tana furke قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة جابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون kalu suka ce rudo da na kare ta ce roƙa mana rafaka ubangijinka yi bayyana na ya ƙara mana bayani mariya shin ya hakika saniyar nan take a sa'i mutum shin turkakka ce amma adana ko ko tana aikin gona inna al-basara kan wude jinsin saniyan nan al-man'uta abin zuban dawa da ma fikira da abin da aka ambata ta saba alaina ya farki ta gare ni lika talaki jayya wai ko irin sa a wani akarkaran balan na hadin sai za ba musulmi ba ila al-maqsudat zuwa ga wanda ake nufi wa amma wa illa daga yanzu muna shaida maka insha Allah in Allah ya yarda da an ba mu Allah ba mu sake cewa ya kaza yake a kaza ai da mu ta duna masu zuwa ne da ya zuwa a gare ta Ina hadisi ya zo a cikin hadisi law lam yantasmu da ba sai insha Allah to da ma bai da lam akhiral abada ha abada in sun ce ya dade sai a ce musu sai a saki ba in sun ce ha abada ba za a yi musu da hakika ta ba to amma cewa da cikin insha Allah nan shike na albarka insha Allah za ka ta kai musu hala amma duk da wannan su har gadan har iyayen su mutu jigo ya ta alza jigo ni ta alza har duniya ta da za a faɗa musu hakika saniya ne ba
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير لها ولا تسقي الغرب مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجد بالهب فذبحوها وما كانوا يفعلون قال فعلا موسى إنه شيء وبيني يقول أنا سوى إنها ثانية نم bakaratun saniya ce la zalulun wadda ba zura ta da aiki ba ai gairu mudallalatin babu hurawa ta ga bil amali da aiki wadda take tusiru al tana motsar da kasa lizrati da yin shuka wala tafkil harka ko ba ta ba ta tayar da ruwa ba ta ban ruwa ai al arda kasa al muhayyata wadda aka shirya lizrati da shuka to sannan musallamatun kubatacce kubatacce ce min al-qulub daga aibobi ba ta da aibin komi wa atal al-amal da guramun aiki la tiya tafiya ba wani shirki a cikin ta ai gaira launa in ba launin ta ba gaira launa in ba launin ta ba wa qalu sai suka ce al'ana yanzu kan zai ta da haƙi saboda gaskiya ai yanzu kan na saka kai bayani kai magana kai furuci din bayani da bayani a tsari cikakke fatalabuha suka ce suka kama neman ita wannan saniya ko da zuwa suka same ta inda fatal bar da ummi a wurin wani yaro mai bi ga uwarsa fasdarawa suka saye ta bi mali'i mazakiha da mali'i mazakiha da tukon wato fatarsa rahaban zinarin da zai cika fatarsa to shine da kudin riyarsa raba ruwa suka yanka ta amma hau ma ta duba su kusa yin abin su aikata ba ta aikata abin da aka umarce su liga la yi ta mani hadan tsada kudinta wa bila hadisi a cikin ya zo a cikin hadisi lau raba hu ayya bakaratin sadda ka je ku je ku yanka kayan nan ko guzuma suka samu suka je suka yanka Allah ya sarka to kana ta kasance la'ajta'atun za ta isan masu lakin sai dai sadda walakin sai dai sadda zu ala anfusu sun tsananta ba kan su ne fadda da lawa ne kuma Allah sai tsananta ba
wa idh qataltum lam tanfadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wa idh qataltum kutuna sai da huwa kan nan san wani rai fadara'atum kuka sai dai dai ne da ai wani ne a wani ne ai wani ne to shine ai da hatan su kuka yi jayayya wanda za ka hadu kuka yi tuna tunan wannan kisa iya cikin wannan kisa wallahu ubangiji mukhrijin mai bayyana ma kuntum abu da kuka zance ne ta tuna kuke koyewa min amra na lamarin kisan nan to hada wannan da yake bayanin jinna ce mutarida to kuma wa awwal kisa to farkon kisa ke da sai aka wani labari fa qulna lanarin bi ba'daha كذلك يهدي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تأمنون فقلنا سبقة تجدلوا كبجيتي آية كثيرة وأنا تسجل لبعد هذا ساجل ناما تسامي فضرب سياسة بجيتي بلسانها دهلتنها أو أجلي زمنها وكما توسم بيتها فهي سيرا wa kana sai ya tashi da ya tashi sai ke ka talani fulanin wa fulani ai wani da wani ne su ne suka kashe libne ami ayan ami su ne wa mata daga nan kuma sai ya sake mutuwa to alwai sun ma mana sun kashe shi sun mutu ya mutu su gashi idan bai bai haihu ba fa horrema ya ta hana su almira ta gado wa kutila ta ma kashe قال تعالى أبيدي كذلك الإحياء يدك كرايا ويسم متشين بنو إسرائيل وإذن الله وتعالى الله يجي رايا متشو ويجيك فينا نونا مكو آياتي آياتي أيضا لا أيضا فتنبي لدينهم دليلين كيكوانسا لا لكم شكوا كتاكي من صاحب فاهم فالكو أيضا تدبرون كلورا فتعلمون كتن أن الكالب يجيكو على إحياء نفس واحدة بسارايا ليه قدايا قادر mai iko ne ala ihya'i nufusin katiratin bisa raya rayuka masu yawa da su ne dole sai ku zawo ku imani ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يعجز من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
To bai makon ku imani sun mata karku lubuku sai zuciyoyin ku suka buɗe a yi wa da yahudiya ko yahudawa ai sarbace ɗauri an kabo da ake da karɓar gaisuwa a karɓar gaskiya min ba da zalika bayan wannan ai almadkur wannan abun an bato yin hiyaye kadiri na raya kasashen nan wa ma kauda da abin da ya gabace su na ayati da ayoyi sai zuciyoyin ku sun koma fahimta kan hijabi kai ka ce zuwa su ne tilka wata wajen bushewa au a sanya kasota ko ma su ji dutse bushewa dan wayannan ne wayannan ne hijarati ayakan samu daga duwatsu lama ya tafajjar min al-anam wanda daga katon dutse ne za ka korama ta sarrun tana cikin gudun ruwa da yawa ai ka dutsen da ke cikin gudun ruwa kaga shi ne dutse da kenan wayannan ne akan ma samu daga duwatsu lama yadda kafu wanda zai tsage da ya karbi da ruwan ma'u ruwa ya rika fitowa daga gare shi wa inna minha akan samu daga duwatsu lama ya hadu wanda za ga ya sako ya fado ai yanzu da ya sako min ulwin tun daga kololuwa ya karyo ya fado ila kan zuwa kasa min kasiyati la ya da kolon ubangiji amma wa kullu ne ko duwayo la ta ta'assar ba ta yin tasiri na cewa wa'azi ya shige ta wala dalil ba ta tauki wala ta sau ba ta tantance da kai wa man la bi gadil Allah ba mai bari bane amma ta mu da abin da kuke aikatawa inna ma yu'akhiru iyaka yana muku jinkiri ne lokacin ko har zuwa lokacin kan ya kare wa zikra a wata kira ta tsaniyya wa man la bi gadil amma ya amaluna to wace ne in wannan a cikin sifar akwai iltifati waigawa ana fita da gabanin zance
أفتدمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أخذوه وهم يعلمون أفتدمعون يزكوا عليكم أيها المؤمنون يا قوم بليل an yi wani ruwa ya guda su da yadda da an yi wani ruwa ya guda su yadda da ku wa ƙarƙa na falikon mino ta ce cewa wani yanki daga cikin yahudawa su ne a barin malamansu ya kuma kuna kalamar layi suna jin zancen ubangiji jin taura da cikin attaura sun bai harin suna wutunan su jirki tashi ayyukan yi suna wutu jirki tashi ne ba da ba ka bayan sun fahimce su wau tare kuma su ya adamu da sun san annabi cewa su hujjaru na masu yin ire ne wala hamdatu lil insani ay la tadma'u ma'ana ku daina yin tsammani wala mutadi ka tu ai saboda su suna da kadara ta riga ba ta tuntu cikin kafin Allah ya kare Allah ya kare ya ji salatin fati آمين آمين آمين